بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد الأنام محمدا صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم واقتفى على آثارهم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake saduwa a yammacin wannan wunin mai tarin alkhairi da albarka na asabar daren lahadi goma da wata na jumadal akhira bayan hidirar shugaban halitta annabi muhammad صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم daga Makka zuwa Madina shekara 1400 shekara 45 wanda ya dace da 23 da wata na 12 miladiya 2023 dan tarihi ya inganta ci gaba da majlisinmu na karatun Umdatul Ahkam da muke gabatarwa a kowane mako a wannan rana ta asabar a wannan masallacin na darul hadith da yake wannan unguwa ta cimitau a wannan gari namu na tawa jamhuriyar Nijar wanda yau za mu tashi darasi na talatin da biyu a jerin darussan da muke gabatarwa a kowane mako a sati za mu tashi a hadisi na 190 daidai satin da gabata ba mai karatun umdatul ahkamu ba kasancewar mun gabatar da daura zango na biyu a cikin littafin kitabut tauhid muna fata wa Allah subhanahu wataala abinda muka gabatar Allah ya sanya masa albarka inda muka yi kurakurai kuma Allah shi yafi muna muna roƙon Allah ya karbi abinda muka kuma ya sanya mun yi ne dan shi Allah subhanahu wataala ya datar da mu mun shiga babin istihbabu ta'jil fil fitr wanda mun yi hadisi na 199 da 89 afwan yau za mu tashi hadisi na 190 daidai bale ce al hadisu 90 ba'da al mi'a hadisi na 190 an umar ibn al khattab radiyallahu anhu an samu daga umar dan khattab Allah ya kara masa yarda قال yake cewa قال رسول الله صلى الله عليه وسلم man dan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare sa yace qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam man dan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare sa yana cewa idza aqbala al-layl min hahuna wa adbara wa adbara an-naharu min hahuna faqad afara as-sa'im annabin Allah yake cewa idza adbara al-layl min hahuna idan har dare watan ya fito daga wannan bangaren annabi Allah yana nihi al-mashriq inda rana take fitowa kenan ko wa adbara an-naharu min hahuna kuma wuni ya fito daga wannan bangaren yanihin daga mabatar rana to faqad afṭara as-sa'im to ba shakka mai azumi ya bude baki mana lokacin da ake yin azumi to daga lokacin da dai alfijiri yake to inda ra take fitowa sai alfijiri yake to wuri kenan ko sannan kuma dare ya to daga mafadarta to annabin Allah ya ce mai azumi ya ya bude baki kaga wannan hadisin yana karantar da mu cewa azumi daga tulu'il fajr ne ila ghurubish shams daga ketowa alfijiri ne zawa faduwar rana ba wani sai an kira sallah ba wani sai karhe kaza da min a'a dare na yi shikenan kawai a riga an kai ina fatan mu fahimta mafhum daga cikin abin da zamu doka na darasi a cikin wannan hadisi akwai cewa ana buƙatar mutun ya gaggauta bude baki in yayi azumi kaka jinkirta ba buƙatar jinkiri a cikin a cikin gudun baki Allah subhanahu wataala ya dakar da malati babi na cikin kitabu siyam babu afdalus siyami wa ghairihi babi wanda yazo yi muna bayani game da mafificin azumi cikin azumin nafila wanne ne yafi idan ka jana afdal to ba cikin harka ta farilla bace domin afdaliyat cikin farilla wannan abu ne wanda shi Allah ya riga ya tsara amma aka ce afdal to abin da yake nafila ne a babi wanda ya zo ya karantar da mu game da azumin nafila wanne azumi ne ya fi falala mutum ya fi samun lada ina fatar mun fahimta da ma wasu daga cikin abin da babin zai kubusa na bayanin azumi alhadisul hadi wa tis'una ba'da al-mi'a hadisi na 191 ana abdullahi bin umara radiyallahu anhuma daga abdullahi dan umar dan khattab Allah ya ƙara musu yarda su duka biyun ƙala yake cewa shi wa shi Abdullahi ya ce na ha Rasulullahi sallallahu Alaihi wasallam anil wisali ma'aikin Allah sallallahu Alaihi wasallam ya yi hani game da alwisal shi ne mutum ya sa da azmi da azmi kun fahimta alwisal shi ne mutum ya sa da azmi da azmi ka haɗa azmi da azmi tun baka sha ruwa ba ma'ana mutum ya ya ci gaba da azumi ba tare da ya ci abinci ba sai a ce kawun da azumi yau ba gashi ba ai magari ba sai ka kishin ruwa kuma ka zarce cikin dare ma ka ki cin komi har gari ya wayi kuma ka ci wanda yin wani azumi shine al-wisal kun gane to annabin Allah ya hana yin wannan ko kun fahimci karatun mutum yayi azumi kishin ruwa kuma yayi kuncini da azumin sa annabin Allah ya hana قالوا sai sabi suka ce ya rasulullah ya ma'aikin Allah innaka tuwasilu ma'aikin Allah kai kana sadarwa kai kana hada azumi da azumi manzon Allah annabin Allah kai kana hada azumi da azumi kuma muka hana mu sai annabin Allah yake cewa inni lastu ka hayatikum ni ba irin ku bane kalar halittar da Allah ya halice mu ba dai bace ina da wani abin da ku ba kwa da shi ina ba ta kun fahimta Allah ya min wani abu wanda ku Allah bai ba ku wannan abin ba kun fahimta to shine ka hayat ni ba irin ku bane manzo Allah na da bambanci da mutane halittar irin ta mutane ce amma daraja da bibiko da kuma irin abin da Allah ya yi masa ba ɗaya bane kaga ji abin da Allah ya ce masa ba alam nashrah laka sadraka ووضعنا عنك وزرك الذي أنقذ ظهرك ورفعنا لك ذكرك ألم, ألم نشرح لك صدرك ashe ba mu yalwata maka kirjinka ba abinda annabi yake iya doka ni da ke ba za mu iya doka wannan abin ba wa rafa'an aw wada'na 'anka wizrak muka doke maka yawni athqal yawni abinda zaka ji ka takura shi manzo Allah ba zai takura masa ba abin zai sa gaji kage ji shi annabin Allah ba haka bane Allah ya taimake sa ni da kai waye ya ce maka an taimake mu a wannan bangaren zaka yana da bambanci da mutane ta bangaren falala da daraja da kima ba ta bangaren halitta ba duk abin da Allah ya sanya wa dan annabi adam na halitta shi mana da shi saboda mutum ne kamar yadda Allah ya halicci mutane amma sai dai darajarsa ta zarta ta kowa a duniya mukaminsa ya zarta na kowa abinda yake da shi na alkharrai ya zarta na kowa a duniya yace inni ut'amu wa usqa yace ni ana ciyar da ni kuma ana shayar da ni inni eh ut'amu wa usqa annabi Allah ce ni ana ciyar da ni kuma ana shayar da ni to a wannan bayani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ana ciyar da shi kuma ana shayar da shi sai malamai suka yi sabani ni manzon Allah yake ne ake ne da ciyarwa da shayarwa da ake masa wasu kace abincin da annabin Allah yake nihi shine annahu ta'amun wa sharabun hissiyun tamassukan bil lafzi cewa abincin da annabi yake cewa ana ciyar da shi abinci ne wanda kowa yake iya ci wanda kake gani gashi kiri da muzu shinkafa ce ko alkama ce ko irin wannan abun gayanan shine yake ci Allah yana arzuta shi da wannan abincin suka ce a'a shine abun da Allah yake kwarara masa a zuciyarsa na daɗin ganawa da Allah subhanahu wa ta'ala wanda har zuciyarsa ta ƙoshi jibe da buƙatar abinci. Kun fahimta? A san akwai lokacin da imuti shiga cikin wani yanayi na farin ciki abincin ma bai da lokacinsa. Ba ku yadda ba, malaba ya yi dariya. Kaga yanzu ai an ba sai an ce ci abinci ba. Eh, kowa ci yake amma shi bai damu da abincin ba. To, annabin Allah so suka ce daɗin abincin da yake cewa abincin zuciya ne Allah yana kwararo masa da daɗi na, na ganawa da shi Allah da Allah yake masa wahayi har ya bai da buƙatar komi a rayuwa. Usai malumai suka yi saɓani kuma har yau akan magana ta cewa inni lastu kai hayatikum ni ba irin ku bane shin annabi na da bambanci da mutane a wajen halitta a tsarin halitta sai mu ce a'a amma tsarin dabi'a manzon Allah na da bambanci da mutane idan kowa ke da irin guda biyu haka manzon Allah yake da sallallahu alaihi wasallam bangare na gaba shi da jama'a shin menene hukuncin sada azmi da azmi wanda za mu zo akai warawahu abu dawud abu hurairah wa aisha wa Anas bin Malik radiyallahu anhu wannan hadisin Abu Huraira da Aisha da Anas dan Malik duk sun rawaito wannan daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin ne Imam Muslim ai Bukhari wali Muslim al-Imam Muslim ya fitar an Abi Sa'id al-Khudri daga Aba Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu Allah ya kara masa yarda فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحرة dukko wanda yake son ya yi wusali ya sada azmi da azmi to ya sadar da shi zawa zuwa budin baki zuwa zuwa zuwa sahur dukko wanda yake son kadi ba zai ci komai ba to kakka zauna har lokacin sahur ya wuce baka ci wani abu ba kana iya da dare ka kici amma karka yarda sahur ya zo ya wuce baka ci abinci ba to a ƙarshen wannan jama'a sai malamai suka yi sabani akan mutum ya ki bude baki sai sai sahur yayi sahur malamai sun kashi kashi uku a wannan bangaren bangaren farin cewa haramun ne gaba daya wasu ka ce a'a makaruhi ne an kyamata wasu ka ce a'a ja'izun ma'al qudra in kana da iyawa in dai kana da bawa zaka iya yi in baka da kuma ba ba a hana maka ba to sai daga cikin suka tafi akan cewa ja'iz ne ma'al qudra akwai akwai Abdullahi dan Zubair da kuma suka cikin salaf magabata irin su Abdurrahman bin Abi Na'am da Ibrahim bin Zaid at-Tanimi da Abi Jawza daga cikin suka ce kuma haramun ne akwai al'a'immal arba'a, akwai abu hanifa, akwai al'imamu malik, kuma akwai al'imamu shafi suka ta cewa haramun ne. Ina fatar mun fahimta, sai dai jama'a abin da yake wannan kuskure ne sa da azumi da azumi, mu wasu ke ƙasar a ƙarƙin ƙasar mu mamuta yana iya sa da azumi da azumi. Nan ƙasar, tana iya sa da azumi da azumi, yana da wuya ko? Allah ya datar da mu annabi da ya hana tunda manzon Allah ya hana to akan matsayi ne lai abu da yake wanda yake haramun ne haramun ne ka sada azumi da azumi haramun ne ina batar mun fahimta Allah subhanahu wataala ya datar da mu daga cikin abin da zamu dauka na fa'ida game da wannan hadisi jama'a cewa manzon Allah na da khususiyya sallallahu alaihi wasallam akwai abin da Allah ya kebance manzon Allah da shi daga ciki akwai irin wannan manzo Allah zai yin azumi in kwana uku bai ci abinci ba ni da kai zamu iya eh ba zaya ba kaga wannan khasa'is ne Allah ya kebanta shi da wa'annan wa'annan ababe kamar da manzo Allah Allah ya kebance shi zai iya auren sama da mace nawa hudu ya tara tara tara ya zauna ya zama da su cikin gida guda ni da kai haramun ne mu aure sama da mace guda guda hudu kaga wannan khususiyat ne ina fatar mun fahimta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zaka isa kan mata ya aura amma haramun ne shi ya sake mata kika aura dan ma baka ci zaka aura wa azwajuhu ummahatukum matan manzo Allah iyayenku ne amma ni da kai akwai wanda za a ce haramun ne dai ya sake mata wani ya aura cikin ba kaga wannan duka khususiyat ne Allah ya kebantar da shi da wannan abu Allah ya kara mana son shugaban halitta Allah ya kara mana son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam eh daga cikin abin da zamu doka kuma na fa'ida cewa ana hani game da guluwi wuce gona da iri a cikin shari'a ba a san mutum ya wuce gona da iri inda aka tsira ka ka tsaya shari'ar nan ta da ka'idodi inda aka tsayar da kai ka tsaya kakka wuce kuma kakka yi ƙasa ai gwara ma mutum da yin dan sako sakon kar ya zama sako sako bisa da yi ƙari saboda ƙari yana bata aikin baki daya yana bata aikin baki daya al-hadithu thani wa 90 ba'da al-mi'a حديث 192 عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال دغ عبد الله دان عمر دان عاص الله يقرا masa yake cewa اخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم اني اقول an baiwa manzon Allah labarin cewa ni Abdullahi dan Amr dan As ina cewa wasu daga cikin ƴan uwa suka kai ƙarata gun annabin Allah sallallahu alaihi wasallam bisa abinda na aikata ko na faɗa cewa wallahi la asumanna al-laila yace na ranci da Allah zan dinga yin azumi da rana wa aqumanna la asumanna nahara zan dinga yin azumi da darwini da rana wala aqumanna al-laila kuma zan dinga tsayuwar dare ma ishtu matakan na rayu yace na ranci da Allah in dai har ina raye a duniya kullum azumin nafila zan dinga yi kuma kullum zan dinga kiyamu da sai gari ya waye kaji zaratan matasa masu karfi a ajika Abdullahi dan Amr dan As ne yake faɗa wannan fa yace shi yaran ce da Allah zai raye dunin sa da da yin azumin nafila ba rati kullun zai azumi da rana kuma kullun da dare kira shi da gida kiyamul lil sai gari ya waye wannan in ba sahabin annabi wa da irin wannan fawo eh fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai annabin Allah yace antal ladhi qulta zalika kai kai ne ka faɗi wannan abdullahi abdullah dan awar dan asu kai kai ne ka faɗi wannan zancen qultu lahu sai yace nace wa manzon Allah qad qultuhu bi abi anta wa ummi fansar mahaifiyata da mahaifina tabbas na faɗi wannan zancen qala abinda ake yi kamar babana da mamma ta su zaman to fansa gare ka ya ma'aikin Allah na faɗi wannan zance zai iya rasa babansa zai iya rasa mamarsa akan ya fanshi annabi sallallahu alaihi wa sallam qala sai annabi ya ce innaka la tastati'u zalika kuje abinda annabi ya ce da shi innaka la tastati'u zalika kai fa ba za ka iya yin wannan ba fasum wa aftir in so kake ka dinga yin azumi to in kai azumi wani lokaci kuma ka dinga ajiwa ka dan huta wa nam wa qum ka dinga yin barci kuma ka dan tashi wani lokaci ka dan kwanta kai kwanan ka lokaci ka dinga tashi kana kiyamul layli wa sum min ash-shahri thalathati thalathata ayyamin yace ka iya duk wata kai azumi guda uku duk wata na Allah kaga kenan wata na da kwana 30 ko to a cikin kwana 30 ko 20 ka dinga yin azumi guda guda uku kuma kaga akwai wata 12 a alami a shekara in ka tara sai su baka azumi 30 da nawa uku so 12 subhanallah uku so sha biyu talatin da talatin da shidda idan ka yi azumin talati da shidda a shekara guda ne ce ka dinga yin azumi duk wata uku duk wata ka dinga yin da uku fa innaka fa innal hasanata bi ashri amsalha annabin Allah ya ce tabbas lada kyakkyawa kamar lada goma ce ma'ana wala Allah kai azumin kwana uku kaga kenan a sati akwai uku so nawa a wata akwai uku so so so so uku kenan ko idan kusan duk sa duk azumi guda ladar sati guda duk azumi guda ladar sati kwana goma kan duk azumi guda ladar kwana goma ku kun fita idan ka azumi guda uku za ba ka ladar kwana nawa talatin kwanan adadin kwanakin watanni kenan kun fahimta fa innal hasanata bi ashri amsalha wadhalika mithlu siyamid dahr annabi ce wannan kamar kai shekara ne kana yin azumi in mutun ya rayu yana irin wannan azumi duk wata kai azumi uku za a baka ladar goma goma so uku kenan 30 kenan ko haka ne kaga kenan 30 kuma 30 in ka in ka lisawa 30 so sha 30 so sha biyu kashi 360 360 ne sittin daidai ana samun ƙari na kwana biyar a wata a shekaru wasu kuma ba su kai biyar ba kun bayyana idan kama ka yi shekara guda gaba ɗaya kana yin a jama'a gagara ba sa wallahi sai dai zuciya ba ko gagara ba sa nan azumin kwana uku a baka a baka ladar wata guda in kai talatin da shidda a baka ladar ɗari uku da sittin da biyar jama'a mu ɗan gwada da Allah duk wanda ya sa dama ka dan ware lokaci duk wata kai azumi kwana uku kuma ba zulba sai da shirin da shuka kai azumi kwana uku Allah ya datar da mu fa qultu sai nace manzo Allah inni atiqu afdala min zalika yace ya ma'aikin Allah ni na fi karfin haka ina iya yin fiye da wannan ma annabin Allah yadda nake jin kaina na iya yin fiye da wannan kasan shi kullun matashi baya ganin abin da ke gaba gani yake kawai wanda actual baya ganin wanda future abin da zai zo gaba ko actuality yake kalla tunda yanzu gashi dan samu a bai san akwai lokacin da zai zo ba zai iya yi ba haka ne akwai haƙin ya wani lokacin in kai in yana ci dari ma sai ta yi zai a wuni ba a samu ko dala ba kuma yanzu kina a bata mai da rai dole ya bule da za ya yi ba zai yi ba dole a da nodi a kwanta don a samu sautin al'amari kasan kasan shi gwamro kallon kitse ma ke yake ma yake marogo kare ke kawai rayuwar da ba simple ce bai san cewa ba kare kashi yake gani baya ganin sandar bugunsa Allah ya dakar da mu inni utiqu afdal min zalika yace ya ma'aikin Allah ni ina iya yin fiye da wannan ma qala sai annabi yace masa fasum yawman wa aftir yawmayn tunda ka iya yin haka kana ganin kana iyawa ka dinga yin azumin ini daya sai ka ci abinci na kwana biyu in kai misalin yau ba asabar ba misali in kai asabar sai ka ka aje lahadi ka ci abinci litinin ka ci abinci talata sai ka doka in kai talata sai ka aje laraba alhamis ka huta juma'a ka doka in ka aje juma'a kai juma'a asabar lahadi ka huta litinin ka tashi da shi ku kun fahimta kaga wata mai totta karantarwa ta ma'aikin Allah musaqqaf ne iya wayewa manzon Allah ya waye a zamantakewar rayuwa sallallahu alaihi wasallam qultu sai ce ma annabin Allah inni utiqu afdala min zalika yace manzo Allah ni fa ina iya yin fiye da wannan qala sai manzo ce fasum yawman wa aftir yawma to yo in kai azumi gobe ka ci abinci gobe ka jibi kai azumi ka ta ka aje azumi in kai landi mardi ka huta mardi ka mercredi kai jeudi ka huta vendredi kai samedi ka huta dimanche kai landi ka huta kun fahimta sai ce fadhalika siyamu siyamu daud wannan shine irin azumin annabin Allah annabi dauda wasu annabi Allah annabi daud eh mahaifin wani annabi ne annabi sulaiman eh alqali da Allah ya baiwa jagoranci Allah ya bashi ilimi na na shari'a da kuma iya magana wa faslul khitab in yana magana sai ka saurara kun bayyana tare ce haka annabin Allah annabi Dawud yake yin azumi wa huwa afdalus siyam manzo Allah ce irin wannan azumin yafi kowane azumi falala in ka ci azumi yau gobe ka huta jibi kai azumi ka huta annabin Allah ce yafi kowane azumi falala fa qul sai ce manzo Allah inni utiqu inni la utiqu afdala min zalika ya ma'aikin Allah ni zan iya yin fiye da haka fa qala sai manzo Allah ya ce la afdala min zalika ba abin da yake wannan ba abin da yake wannan inji manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam jama'a muna fahimta kaga wannan hadisi ashe ƴan uwa yana karantar da mu ababe masu dimbin yawa daga ciki kamar da malamai suka faɗa daga cikin abin da yake karantarwa cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa ƙwarewa wajen iya karantarwa duk wani malami a duniya duk wani cica a duniya duk wani ansayen sharshar a duniya to ubansa agun karantarwa ta a gane annabin Allah ne ya fi kowa sanin strategy da metodikin an sanya ma ina batar mu fahimta ba wanda yake manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sanin hanyoyi turqut tadris sanin hanyoyin karantarwa kuma cikin hanyar lausasawa da jan hankali tare da lurasuwa da wanda yake koyarwa kuma da nuna kauna da soyayya kasan daga cikin abinda wasu malamai ba sa ganewa shine an tara dalibai ga mutum yana koyar da dalibi amma kuma biyan na masa kauna da su yana hantararsa ba yadda za a yi so abin da kake koyar da shi haka ne amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana iya kokarin sa dan ya nuna masa mafificin al'amarin wa fi riwayatin a wata riwaya kale yake cewa la sauma fawqa sawmi akhi Dawud alaihi salam manzo Allah ce ba azumin da yafi azumin annabin Allah annabi Dawud wanda dan uwana ne kaga dan uwan manzo Allah ne a ina a annabtaka annabi ce ba wani azumi da yake azumin annabi Dawud falala shatrad dahar wani yanki ne shiga mutum kamar in kai yau ka sha ruwa gobe a cikin kwana 365 to zaka yi rabin shekara kana kana azumi in za a baka abin nan azumi guda akan kwana goma to in ka kilga sai ka isa mutum yayi kusan azumin shekara 100 da wani abu Allah ya datar da mu sai ke cewa fasum yawman wa aftir yawma shawara da kuma umarni na ni annabin Allah da kai Abdullahi dan Amr dan As shine kai azumi yau gobe ka sha yau ka sha in kai azumi yau to gobe ka sha in kai azumi yau ka sha in ka sha yau kuma gobe kai azumi amma kaka wuce wannan kar ka zama to kai kullun azumi kake yi in ji ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallam daga cikin abin da zamu ƙara doka na fa'ida gun malamai suka ce Abdullahi dan Amr dan As suna da kwadayi cikin aikin alkhairi da kuma lokacin da yake fama da ƙarfi da yake fama da shi ta yadda ya iya yin rantsuwa zai shekara yana azumi zai zamani yana yin azumi abu na biyu kuma sanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da iya daidai abin da mutum zai iya yi kan cewa na yace mutum zai iya yi annabi ce ba zai iya ba annabi ya san abin da Allah ya halarci dan annabi Adam akai akwai naci dabi'a da Allah ya halarci mutum idan mutum yace ya huce mata to matsala za a samu ai kamar mota ce da bature ya kera ko mashin ba ko iya adadin gudu ba yanzu kwantarkin moto nawa ne gashi san san sosant in ka wuce san sosant ba kai ga kwalwar duk gudu ba to kaddara in ya wuce san sosant abin da zai faruwa Allah dai san iya abin da zai zai faru to haka manzo Allah Allah sai da shi iya ga abin da aka halci dan annabi Adam akai ba zai iya yi kullum ba saboda yau da gobe malam yau da gobe sai Allah ya ji malam Bahaushe ko yau da gobe ka kiyaye ta yau da gobe ce take sanya fa tun kana haɓaka ba komi ba gashi ko dai amma yau da gobe suka fara ganin dan gashi ya tsiro na game ka a kwana a tashi yau da gobe suka gemin ya taru a a jikinka yau da gobe suka ga kuma wannan gemen ko wannan gashin kuma ya fara dan cirar da fari yau da gobe kuma sai kaga wannan bakin gashin ya zama to fari tas yau da gobe haka ne zaka iya ɗaukar bidiyo biyu jalka kai gudu da su yau da gobe ana tafiya ana tafiya gudan ba wallahi sai ga gari ka ɗauka ba haka bane to iya abinda zaka in zamu yi abu jama'a mu dinga mu dinga hararo mi zai zo nan gaba ka dinga dubin abin da za ka iya karkai ta karɓar makanka abin da ba za ka iya iya doka ba shi yasa wannan nasiha ce mai matukar muhimmanci musamman ma kusan kwanan ana cikin bikukuwa ko ana ta aurace aurace kamar ɗan tarbiya ake aure kwanan nan eh Allah ya sanya albarka a cikin aurace yadda ake yi wannan wata buɗaɗɗiyar wasiƙa ce da duk ango ya ji da kyawu duk inda yake buɗaɗɗiyar wasiƙa ce zuwa gare sa yau da gobe mu kiyaye ta na daga cikin abin da muke yi na kuskure wanda yana jawa mutane matsala a zamantakewar aure shi da idan aka kai amarya mutum ya saba ba ta kudin da in aka shekara ba zai iya ba ta su ba kun fahimta sai mutum ya ana tana amarya sai ya dinga ba ta jika biyu misali kullum karin sahiya jika biyu jika biyu jika biyu jika biyu kaga idan aka dauki kwana 30 jika 60 kenan ko idan aka yi wata biyu jika 100 da wata hudu jika 200 da da da 40 wata biyu jika 200 da 40 idan aka yi wata shida fa eh 300 mil kaga kenan a shekara guda m eh 6 mil rabin miliyan kenan ko rabin miliyon amma rabin miliyon ba haka bane an zorta miliyon kenan ko ana shekara bi malam miliyon ce da jika 200 to kaga wannan abun mutum ba zai iya ba eh ai shi nake cewa yanzu idan ka dawo jika to kuma za ku tashi za a ka shawo kanka wani tarnaki shi yasa kawai tun tashin farin ka iya abin da ka san da ikon Allah ba zai gagare ka ba kaka saba cewa kullun sai an so naman jika biyu a gidanka yau da gobe malam duk wannan karatun kana abinta sa akwai za a wayi gari dala 20 kishi sai ta gagare ka ba haka bane jama'a wallahi ladin tana faruwa yau da gobe amma sai ka doka ba kanka cewa yau in an ci nama to ba za a ci ba yau an ce ba za a ci ba shawar shikenan in ta saba da wannan to ba matsala kaka samu mata duk in za a yi biki gidansu ka dauki wata jika 50 jika 100 ka bata radda Allah ya jarraba ana bikin baka bayar ba sai ka hito dan iska a wajenta ita mace bata da gwani mace bata da gwani ba a yi mata gwaninta eh kawai ka bita a hankalinta kuma ka tafi a hankali in ta tabbe ka jika biyar to ba da jika bi ka fahimta ko 300 ka ce a tanya ko da addu'a Allah ya ƙara fatau shi nan kawai haka ake yi amma in ta ce duk abin da ta ce za ka yi ka yi mata wallahi al'adun kana riƙe da kana wala tana baya gare ka don a ƙarshe kawai za ka fito kai baka taɓa mata alkhairi ba a rayuwa za ka jama'a mu kiyaye kun annabi ta innaka la tasfafi wa zalibi kai ba ka yin wannan saboda annabi ya san irin yadda Allah ya halicci dan annabi Adam akai kai hatta irin ka saba mace da shigowa gida lokaci ka saba mata cewa kullun event din zaka shigo in baka shigo event din ba zaka zama to abin zarki amma ya zama to baka da lokaci wata ran kawai ana magana baka shiga isha'i ka ce kawai tare za ku yi ma ba dan shi ya dole shi an tabbi fuqahau in dai ga masallaci ka zo zuwa masallaci kai ka shige aka dai kai sallar ka shige wani lokaci kuma kawai ka dan ja ka zo da abukane a fada dan zauna dan sha shayi a gira dan dai zarka tashi ka shige kaga baka da lokaci na musamman na shiga amma in ka kuskura eh ka sanya mata lokaci gashi kai kullun lokaci kaza to kuma baka gane wasu ababe da dama dan akwai abin da kafin ka zo za a gudda shi amma in kana mata surprise yau ka shigo ventar wata ka shigo disutar gidan magarin mata kama ka a gida to zaka saita ta kuma za ta kiyaye wasu ababe da dama wallahi kuma za ta san cewa kai baka da ba za ta kai ba in baka shigo ba a fara kiran ko sa akwai wanda ake kira daban wallahi daban ta tayi akwai wanda ba a bar su su zauna kuma ana yana shiga gida ba a hira min fulata amma da musu dare ba kullu raba Allah ya ƙara rufa mana asiri kowa shi dinga roƙon Allah akan zamantakewarsa da iyalinsa Allah ya ya ƙara masa haƙuri da kuma su mata suna buƙatar fa strategy da fikira suna buƙatar at-tajarrub yau da gobe su ma a bayyana yanzu kaga su sabon ango akwai abin da bai sani ba kware da gaske sai in an shekara guda zai gano da wasu karatutukan da sai ya baiwa wanda ya sabon aure haka ne to ba ɗaya kuma da wanda zai shekara goma da mace ba mai shekara ɗaya ba ɗaya ke da mai shekara goma ba shi ma ya ga yau da gobe tajarrubu kenan ko gogewa cikin al'amari da kuma wanda shekara goma ya ƙara auren shi kuma ba ɗaya ke ba da wanda ba ɗaya ke ba da wanda shekara shi uku ne da yin aure kuma ya ƙaro aure akwai abin da wancan ya sani wanda wannan bai sani ba ba ku fahimta akwai karatu ka ciki da yawa Allah zai dace da mu annabi yana nuna mu cewa in za ka yi abu kai iya abin da ba zai takura maka ba ka yi abin da ko da an miƙe ba zai iya takura maka ba ba za ka takura ba hatta irin iya yaranka kai ka samu yaranka cewa ga kudin recreation kullun ka dace asa akwai wanda kullun ya ce jika ce ki ba ta recreation kuskure ne to in Allah ya kaddara wanda zai aurenta shi kuma bai ba ta jika wanda aka bai wa recreation jika to ya kake tsammanin abinci za ta ci da rana ko abincin dare kuma ai Allah shi ne almudabbir wala Allah Allah yake iya juyarwa a waye gari kai kuma ka dawo baka da shi kuma ka sawa mata akan jin dadin to ana son a dinga kwatantawa ba sai in Allah baka in Allah baka kawai ka more na sha fada nace abu guda biyar duk wanda Allah ya ba kudi ko kada ya kashi yarda bai yi su ba duk wanda Allah ya hore ma to ababe guda biyar inji malam suka ce kasu kunce maka a rayuwa a wannan farin gidan kirki kake kuskura Allah ya baka dukiya ka zo cikin wani afulkin gida kawai ka yalwata ka yalwata in son samu ɗakin ɓangaren yaranka maza daban ɓangaren mata daban kusan muna ba mu waye da iya mata iya mu gidaje ba wannan abu ne mai kyau abu ne mai kyau akwai hikima cikin wannan abu ba a yi mu yara ɗakunan su daban a raba su da uwayensu hukun fahimta to ka yi wa kanka gida na kirki na a zo a gani ɗai kenan abu na biyu abun hawa mai kyau in Allah ya baka kuɗi kada ka kuskura baka mallaki abun hawa mai kyawu ba abu na uku kawai ka auro da wanda yake so mai addini ka auro mai kyawu ko mai addini ka nemi ka zo mata wallahi kakka yarda ka zauna a tauhar da kai ana bata ma da rai abu na uku tufafi na alfarma tufafi masu kyau abu na hudu kuma abincin kirki wa'annan duk wanda Allah ya hore ma to karshe da dade shi kunce masa Allah ya datar da mu daka annabi ce ba za ka iya ba annabi sallan ya san iya abin da limitikin da abin da mutum yake iya yayi a wannan hadisi na ƙara kantar mu cewa yin azumin nafila bakin limitikin sa shine kawai in kai azumi yau to gobe ka sha ruwa jibi kai azumi ma'ana ka wuni da kana cin abinci sannan kuma jibi ka doka amma kaka ka jero azumin ka tai annabi sallan ya ya hana ina fatan mun fahimta annabi ce la a wani ruwaya annabi ce la sama man sama man sama al-abd duk wanda yayi azumi na tsawon shekara kawai ya rike lokaci mai tsawon azumi maza ce bai da azumi bai da ladar azumin sa saboda ya saba wa sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam al-hadith al-thalith wa 90 ba'da al-mi'a hadisi na 193 ana Abdullah bin Amr bin al-As qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam daga dai Abdullah dan Amr dan As Allah ya kara masa yarda yace inna ahabba siyami ila Allah manzon Allah yace mafi soyuwar azumi a wajen Allah ma'ana azumin da Allah yafi kauna kuma Allah yafi so me yin wannan azumin shine siyamu Dawud mutun yayi irin azumin annabin Allah annabi Dawud wa ahabbu salati ila Allah mafi soyuwar sallar nafila gun mutun gun Allah shine salatu Dawud sallar annabin Allah annabi Dawud kana yanamu nisfu layla nisfa layla wa yaqumu thulthah annabin Allah annabi Dawud ya kasance yana yin kwana ya rabin dare yana kwana sannan kuma ya tashi sulusahu ɗaya cikin ukun dare wa ya namu sulusahu sannan kuma ya yi kwana ɗaya cikin shiddan dare ma'ana in ya yi kwana na rabin a ce misalin akwai dare na da awa nawa sha biyu a daga lokacin kwana mu lokacin karfe 9 kuma ai sun electric suna cewa in son samu sai dinga kwana daga karfe wala bakajiya dinga kwana da karfe tara mutum ya fi samun damar ya tashi ya ibada cikin dare yanzu in kaga in ka kwanta ventiner ya ce mutum ya kwanta ventiner ga wannan makaratun Allah ya saka da mata su jiya eh da kan mu za a faru aiko wata musibar muke ciki wallahi muna cin haƙin mata mu fa sosai sai mutum ya kone waje har dare ya shigo yana waje kuma yana shiga gida kuma sai dauko kwamfuta ko ko salula portable kana manipulate haka wani musamman ma ustazi sun fi kowa wannan rikicin ustazi sun mata ustazi suna da hakuri wallahi zai ina a makaranta islamiyya haka wani yana shigo a jidade kuma bahasi zai zai dauko littafin a ta karatu in ba ta da hakuri sai a samu matsala akwai dokta kibo na malami mai taba kira na yayi aure ya jima da yake bai ya jima bai aure ba sai da yi sai da su tira cikin doktora wannan abokin mu ne kun malamin mu bayan yayi aure sai ya auro yariya tana tajin ko segoni ne ko premier namanta akai bikin yanzu kai dokta da sai kana jami'a idan kuma in ka dawo gida kawai kullum bahasi kawai kullum abubuwa suka takule gida sai kira ni na ga ustaz kuna yawa aji kan mata shi gaji abin da ke faruwa ce doctor yare su take kai ka aje ka dinga doka ta kula ta baki sa kuna kuna kuna wasa ce da lokaci shi kira ta Allah in baka ya kudu su da suke bukata eh ita ko ta bi san in ta ka zo ka zauna kawai baka aikin komi sai kallon ta Allah ya datar da mu wala suka ce ana son mutum ya dinga saurin barci saboda zai taimaka mutum wajen tashi cikin dare yayi yayi ibada kaga wanta misalin karhi tara kaga goma kana kwana ko 11 12 karhe dai karhe biyu ka ka samu awa biyar kana mi kana kwana karhe biyu da dai kenan kare ku sai ka tashi sai kai awa guda karhe uku zawa afwa karhe uku zawa karhe hudu kaga ka samu awa guda sai ka misalin ko kuma ka doka daga karhe biyu zawa karhe uku sai kwanta karhe uku karhe ka zuwa karhe hudu sai ka tashi kai su nawafil lokacin kuma alfijir ya ya ke zo ana kusan subahin kenan ko a dai samu awa guda cikin dare kana raye da dare ka ta wajen walin na bada share ce kuma in kana son ka raye daren awa guda yace hanya mafi sauki shine ka raba awa guda gida hudu minti nawa kenan sha biyar in ka tashi sai kai arwalla sai kai raka'a minti sai ka dauki minti sha biyar kana kana sallah in kai sha biyar kin tayi sai ka zana ka bude Qur'ani ka karanta shi na minti 10 saboda in kace zaka yi raka'a ta awa 30 na minti 30 to zaka ta jin kwana shi ne zai samu kwana amma in kai minti 15 ka aje sai ka bude Qur'ani ka karanta minti 15 ka sa minti dawa 30 sai ka tashi ka goye ka wasu rakawoyi a 15 sai ka zana ka ka ta istighfari da salatin manzo Allah minti 15 kan kai awa ba kana mi kana wannan zaman shi gare da ka tashi cikin dare kowa na kwana ibada ce Allah ya dace da mu Allah ka hore mana wannan wallahi horewar Allah ce ka tashi cikin dadi kana ibada horewar Allah ce Allah ka hore mana Allah ka hore mana kuma daga cikin abin da ke samu tun ya samu ya samu aljanna tafi cikin dare da yake cewa annabi Dawud ya kasance da yin kwana rabin rabin dare sai kuma ya tashi sulsuhu ɗaya cikin ukun dare sannan kuma yayi kwana sudusin dare sannan kuma ya tashi kana yasuma yawma wa yafturu yawma ya kasance kuma yana yin azumi yau ya ci yayi azumi gobe sheya da wani ba azumi jibi sai da ki azumi haka annabin Allah annabi Dawud yake yi wannan shine adalci na rayuwa eh kaga shi ba kaga kenan a awa shida nan ka baiwa iyalinka haƙƙin su an zo da yara an yi fira da sauransu amma kullum mutum ya makale ma littafi gaskiya akwai kuskure cikin wannan abu mutum ya tsara rayuwarsa musamman ma yanzu abu da muke fama da ita shine mata da dama yanzu suna kishi da sulinan mazajensu mata da dama suna kishi da salulin nan mazajensu sai mutum ya zo cikin gida har ya share awa wallahi wani har sai ya ci abinci ya ƙari bisan ya ka dafa masa ba suna riƙe da portable suna ta manipule wannan abin yana ɓata wa mata da rai bari in gaya muku gaskiya suna yana ɓata in za ka ci abinci aje kawai ka aje portable na 'yan mintoci ka ci abinci kana santi in ka ƙare kana cin abinci hankalinka na tiktok kaga ba za ka gane abincin ya daɗi ko bai musu kuma suna buƙatar a dinga yaba su aga ne mana to zaman ka lahiya da su kenan Allah ya taimake mu الحديث الرابع وتسعون بعد المئة حديثنا دريد تسئن دهدو أن أبي هريرة رضي الله عنه دقى أبا هريرة الله يقار مصير دا قال كتوا أوصاني خليلي بثلاث مسوينا مسوينا يامن وسيا دمك أبو قداؤك انجوا انجي أبا هريرة وأي مسوينسا النبي الرحمة النبي محمد yace siyami thalathati ayyami min kulli shahr annabi yayi min wasiya yace aba hurir ka rike yin azumin kwana uku cikin kowane wata duk wata ka dinga yin azumin kwana uku a ciki dai kenan ko wa rak'atay duha kuma ka dinga rak'atay da sallar hanti ka dinga yin sallar hanti wa an autir qawla an anama kuma yace kafin kai kwana ka dinga yin wutiri kafin kai kwana ka dinga yin wuturi wannan hadisi jama'a sahihi ne imam al-bukhari ya fitar da shi imam muslim ya fitar da shi ka dinga yin azumi cikin kowane wata kwana uku sannan kuma ka dinga san duk sahiya ka dinga hantsi sallar hantsi sannan kuma kafin ka shiga barci yi arwalla kai raka'a guda bi kai wuturi kai wuturi sai ka kwanta jama'a mun ji wasiyar annabi gawa ga Abu Hurairah kuma ta mu ce gaba daya kuma akwai alkhairi da duk wanda ya rike wannan al'amarin wallahi in zaka kwanta kai alkai kai arwala ka kwana yo wai mun san fallar mutun yayi arwala ya kwana da ita Allah zai sanya mala'iku na musamman suna maka addu'a suna roƙa maka gafarar Allah kuma za a tarbuta maka falada kai arwala ka zauna da ita wallahi lada za a rubuta maka wani ke cewa zama da arwalla ya yi miliyan goma cikin aljihu wani ya ce da shi dai a ba shi miliyan goma nan dai arwalla daga baya sun gita iya abinda Allah zai baka da lada baka sai baka yi arwalla ka zama da ita wallahi akwai lada to kuma gashi mutum ya tashi da sahe ya karya da da yin nafila sallar duha irin karhe tara har zuwa sha ɗaya ma za ka iya ki sallar duha har zuwa sha ɗaya ma da kuma in mutum ya rike wa'annan abin ko ina mai tabbatar muku da ikon Allah Allah zai ba ƴaƴansa kariya in kana son ɗanka ya zama haddacin alƙur'ani ka rike wa'annan ababen Allah zai taimake ka a rayuwa kuma ya taimaki zuriyarka Allah ya datar da mu hadisi na gaba jama'a hadisi na 95 الحديث الخامس وتسعون بعد المئة حديثنا دليل 95 عن محمد بن عبال بن جعفر قال سألت جابر بن عبد الله يشنا تنبي جابر بن عبد الله أنا النبي عن صوم يوم الجمعة shin da gaske ne annabin Allah ya hana yin azumi ranar juma'a da gaske ne manzon Allah ya hana mutun ya ware wunin juma'a da yin azumi qala yace na'am eh haka ne da gaske ne annabi ya hana azumi ranar juma'a وزاد مسلم الامام مسلم sai kara yace wa rabbil ka'aba ina rantsuwa da ubangijin dakin ka'aba manzo Allah ya hada yin azumi ranar juma'a ana abi hurairah radiyallahu anhu qala sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul la yasumanna ahdukum yawm aljum'ah aba hurairah naji manzon Allah yace la yasumanna ahdukum yawm aljum'ah kaddayanku ya kuskura ya azumi ranar juma'a kada ka kuskura kai azumi ranar juma'a illa an yasuma yawman qablahu aw yawman ba'da sai in za ka yi azumi kafin juma'ar ko bayan juma'a mana kai alhamis juma'a ko juma'a asabar amma mutun ya ware juma'a ta kada ya azumin nafila ran juma'a manzon Allah ya hada sai dai ba laifi za ka iya yin juma'a kuma za ka iya yin asabar kai jedi samedi ko kuma a kai vendredi samedi ko kuma jeudi vendredi mun mun fahimta mun gane wannan da kyawu ko Allah ya dace da mu to me hikimar hana azumi cikin ranar juma'a malamai da dama su yi ta manganganu akan akan hikimar hanawa daga cikin babban hikima ne jama'a suka ce saboda ranar juma'a rana ce ta idi musulmi na sati cikin sati shi ce ranar idi ta musulmi haka ne ai musulmi duk duniya ba su da rana a mako kamar ranar juma'a to tunda haka ne rana ce ta idin sati to bai kamata kuma a ce mutum yana azumi ba kamata ya ce rana ta a ce a sha a koshi mun fahimta eh a ci amuri mun fahimta wanda daga cikin babbar hikima in ji malamai wallahu ta'ala a'lam zaka dai jama'a kuskure ne mutun yayi azumi ranar juma'a ita kadai haka kuskure ne mutun yayi azumi ranar asabar ita kadai ba a azumi samiri ita kadai sai dai kai sami sai vanredi samedi ko kuma samedi dimanche juma'a ita ma ba a yin azumi kamar da muka riga muka karanta hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar da ba a azumi ranar idi rasalla babba da sallah kara haramun ne yin azumi kwata kwata ma haramun ne in mutun yi azumi a cikin su yayi sabon Allah ina fatan mu fahimta daka an shar'anta mu yin cin abinci a ranar juma'a saboda mu kusadda watan abin da yake na na shubha da kuma zamanto idida al'ummar musulmi baki daya ina fatan mun fahimta al-hadith as-sabi wa 90 ba'da al-mi'a hadisi na 197 an abi hurairah radiyallahu an an ubayd maula ibn azhar wasfuhu sa'd bin ubayd qala daga abis daga abu ubayd maula ibn azhar azhar wanda yake aka ce maula wanda yake ya zama tubawa ne da intar da shi ibnu azari ta da shi sunan shi sa'ad dan ubayd yace shahidtu al-eid ma umar bin al-khattab na halarci sallar idi tare da umar dan khattab radiyallahu anhu Allah ya kara masa yarda fa kana sai dan khattab yace hadani yawmani naha rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam an siyabihima wannan kwanakin wannan kwanakin kwanaki ne guda biyu wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana azumi a ciki yawm fitrikum min siyamikum wal yawm al awwal alladhi ta'kuluna fihi min nusikum ranar ranar ai ranar sallah bayan mutun yayi kwana 29 na azumi to wannan ranar ta aka yi budin baki wannan ranar annabi ce aure ce annabi ya hana azumi a ciki da kuma rana ta farko da mutane suke cewa abin da suka yanka ranar ɗaya da sallah ranar ɗaya da sallah a ita sallah da haramu ne yin azumi ba ka ɗaya da sallah babban layya ba a yin azumi babban layya sallah sallah babba sallar layya aka ce yau sallah ko to ba za a yi azumi ba haka ɗaya da sallah ma ba za ka yi azumi ba iran nan ne ake haraka ko to ba za a yi ba eh ba za a yi ba ai musulunci akwai tsari gare shi malam musulunci akwai tsari cikin abu da zamu doka na darasi shine eh an hana yin azumi a ranar sallah babba da kuma sallah karama ina ba da mun fahimta sannan kuma kowane irin azumi kowane irin azumi mutum ba zai yi ba na fi laran ko alwashi ba za ka yi ba to miye hikimar yin ana yin azumi a cikinsu saboda rana ce ta ta sallah don sallah ƙa'ida so ake a yi farin ciki a ci abinca wanda a ci abincin da yake halali a sha abin sha wanda yake halali haka ne ko a yi tadi a yi fira a yi wasa da dariya kuma sai mutum yake azumi kaga ba za a samu damar yin wannan abin ba ko masha Allah sannan kuma daga cikin hikimar ana karantar da mu cewa yana da kyawu ga limammai masu bada sallar juma'a su dinga mutane ishara bayanin abin da ya halitta da ma abin da bai halitta ba kaga Umar dan Khattab a idin da mutane yin mutane bayani ina fatar mun fahimta Allah subhanahu wataala ya datar da mu hadisi na kusan karshe da zamu liƙe akan sa شيني حديث الثالث الثامن وتسعون بعد المئة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أن صوم يومين منزن الله يا هنين أزم قانكي قدابي النهر والفتر ران رسوك ران أكيليا والفتر دكما ران صلى قرمه وعن اشتمال السماع دكما النبي يا هنا آه mutum ya ya sanya dara duka ya rihe jikinsa baki ɗaya shi ne ishtimalis samma mutum ya ja bargo ko dara duka ya lullu ana bukata ka dan bar wani bangare na na jikinka a waje ina fatan mun fahimta wa an yahtabi ar-rajulu fi thawbil wahid mun ga mun ga mun gane hadisi eh mala yace sahabi ya cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam naha rasulullah an so mi yawmain annabi ya hana yin azumi rana ranar idi ranar kwana guda biyu ranar idi ta alfitr da kuma ranar da ake layya ake yanke raguna sai yake cewa wa nishtimalis samma ishtimalis samma mushrik mai suka ce an yashtamila bi thobi fayastatur bihi jami'a jasdihi bi haythu la yatruku furjatan yakhruj minha yada shi da mutun ya rihe dukkanin gaba ɗaya jikinsa ta hanyar da ba zai bar wata kafa ba zai rihe do hannunsa mutun ya like dukkanin jikinsa ba zai bar wata kafar da hannunsa zai hito waje ba wajen kwana mun fahimta yake cewa wa al yahtabi ar-rajulu fi ath-thawb al-wahid sana kuma mutun al-ihtiba shine mutun ya zauna a kan duwawunsa sai ya ya ya ya zauna saman kauransa ya kafa kawarinsa sannan kuma sai ya ya ya zuro tufafi a haka to manzo Allah sallallahu ya ya hana wannan abun eh su as-samaa kuma nan malami suka na malike cewa shi da kuma mutum ya zamanto mutum yayi ko yayi rigar da gaba daya tarihi ko ina ba a ganin wani abu na jikinsa mutum ya rihi dukkanin wani bangaren sa ina fatar mun fahimta ko hadisi bai fito fili ba gare mu wancan nabin mutun ya ya zauna saman duwawunsa ya kafa kaurinsa sannan kuma ci zai sa tufafi a haka manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam ya ya hada ko kuma mutun ya sanya tufafi duk da nan wasu masu suka ce abin da nabi ke nihi ba wajen barci bane wasu sun yi suka ce ba barci ana nihin kamar tufaya mutum ya yi tufafin da gabaɗai saka riga da gabaɗai babu da zai hitowa babu wani babu wani hannun da zai hitowa mutum ya yi riga gabaɗai komi ya shi babu hannun duk komi na ciki suka ce wannan shine manzo Allah yake nihi ba a wajen a wajen barci ba wallahu ta'ala alam hadisi na ƙarshe annabi cewa man sama yawman fi sabilillah duk wanda ya azumi na wuni daya dan Allah subhanahu wataala hadisi 99 99 hadisin abi sa'id al-khudri man saba yawma fi sabilillah duk wanda yayi azumin wuni ɗaya dan Allah subhanahu wataala ba'ada Allah wajhahu anin nari 70 kharifa Allah subhanahu wataala zai nisantar da zai nisantar da huskar sadaka wata tsawon shekara 70 Allah zai sanya tazarar shi tazarar fuskar sa da jahannama kamar tafiyar tazarar shekara 70 kun gane idan mutum yayi azumi na rana ɗaya dan Allah to ladar da Allah zai bashi sai sai Allah ya nisantar da shi da wuta fuskarsa sai mutum ya shekara 70 yana tahiya lokacin ne inda ka zo can ƙarshe to shine tsalar da take tsakanin shi da wutar jahannama ina ba da mun fahimta a sakin mutum a ce shi shekara 70 shi na tahiya ana ganin zai kai ina eh Allah da ya sanya shi go to iya tazarar da Allah zai sanya tsakanin wanda ya azumi dan dan Allah subhanahu wataala shi kaga yin azumi dan Allah ba karaman lada gare shi ba Allah subhanahu wataala ya datar da mu dan ya kamata mu kwana ko inda abinda muka faɗa da dai Allah ya ba mu lada kuskure Allah subhanahu wataala ya gafarta mana sati mai dawa in Allah ya kaddara za mu tashi hadisi na 100 na 200 daidai da yardar Allah subhanahu wataala kuma yau mun samu gayyatar mun samu ziyarar wani dan uwa daga cikin abokanan karatu malam sani ibrahim da ya fito daga garin daga garin yamai wanda ya kawo mana ziyara a nan darul hadis suna tare da shi a wannan masallacin yana wa ƴan uwa fatan alkhairi da fatan Allah ya mai da shi gida lafiya subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh